salati goma ga annabi amin amin amin amin الحمد لله فاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الصاد سبا جبلين أعمال بالله خلصين نسيما ترى من ذكر عبيد فيخلصي فإن نسيما مثله زيت منير شفاعة قامي بل ليتم تخلصي إلى رامة matsala'i na wannan waka shawul islam ya yi iktibasi ne daga wakar ainihin kaisu bin malo kaisu bin malo shine tataccen mai begen matan nan da aka yi shi a duniya wanda sufarsa ta taɓoye sunansa ake ce masa majinunu laila majinunu laila shi ne ainihin allah ya yi shi a duniya wanda kowa ya sallama a wajen begen mata dai babu irinsa domin shi saboda tsananin begen mata waƙoƙinsa gaba ɗaya kaf akan mata ya yi su sa'an nan kuma begen mata a gurinsa guraren da suka taba haduwa da mata guraren ko da babu mata in ya zo gurin sai ya zuba waka ya yi tintintini a gurin ya ba da misali yana daga cikin irin abin da aka faɗa nasa wata rana yana tafiya a jeji sai ainihin sai ya ga wani kare wannan karen ya yi kama da karen gidan masoyiyarsa sai ya sauka daga raƙumin da yake sai iyankawa wannan karen wannan raƙumin eh saboda tsabage soyayya to shine sufaye suke iktibasi da shi suke koyon halayensa masu bin halarar Allah to halarar Allah ita ya kamata a haka masu bin manzan Allah halarar manzan Allah ne ya kamata a yi wa haka to shi ne yanzu wannan baitin nasa baitocin nasa da ya ce a ya jabalai na amana billahi khalliya khalliya khalliya sabirarsa ba ilayya ya khulus nasimuha shi ne ainihin baitin nata ya kai dutsen dutsuna guda biyu na na'amaya a cikin kasashen laraba ne wajen iraq anan suke to to to to billahi na na na na rantse muku da Allah ko kuma ina muku magiya da Allah khalliya ku bar ainihin wannan guri da ni da masoyiyata mu shakata mu more a wannan guri domin mu shashaki inuwar da take wannan guri mai albarka to to shine abin da ya faɗa shi a waƙas to shine shawul islam ya markaɗe shi ya duye shi ya mai da shi ya ban sayi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya ce sabaja balai na'aman ya isi ta dutsuna na na'amana yana nufin madina shi khallisi ku zama masu tsarki billahi da allah ku tsarkake mun nasiman ƙanshin bishiyarsa ƙanshin wato inuwarsa sara wanda ya nashe min zal aƙiƙi a wadil aƙiƙi a madina kenan ka gani yana ishara akan dutsen sal'u da dutsen uhudu su ne jabalai na amma a wajen shek ibrahim in ya sarari allah ta'ala dutsunan da suke makotaka da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakhlisi shikenan ya tsarkaka da soyayya fa inna nasiman mislahu sayatimuli shibha siqami bal yatimmu takhallusi fa inna nasiman kaga kashin bishiyar kashin wato wato wato wato sunanta ne nasiman iska ta marece iskan marece mai kanshin na mai daɗi ita ce nasimu iskar safiya kuma sunan tarayya eh iskar asuba sunan tarayya eh wato iskar yamma to ita ce nasimuha nasimuha lalle kanshin kanshin iskar nan yatimu ni ainihin zai tabbata gare ni zai cika gare ni yawwa zai cika gare ni shi ba a sikami ya warka da duk cutuka na da suke damuna na zahiri da na baɗi ne bari yutin mu takhallusi bari ma zai tsarkake ni ne na zama cikakken masoyi ila rahmatullahi siraj muhammadin ila ghairi jahil baraya mukhallisi ila ahmad al-ma'in العالمين محمدا شفيع الورى بالكل جم مقدسي yace sai ga ni nazo ila rahmatillahi izuwa rahman nan ta ubangiji as-siraji wanda yake fitila sallallahu alaihi wasallam muhammadin mai wannan goron suna mai albarka ila khairi ja'in sai gashi na zo wajen fiyayyen wanda ya kamata dama a zo gurinsa mukhallisin mai tsarkakawa lil baraya ga tadikai ila ahmada sai gani na zo wajen ahmadu almahi almahi wanda yake shine mai bai mai shafi bace bace tawajjuhi fuskanta ta ta zama da ilahi zuwa gare shi wasiyani indi madihi ko in na zo gurin annabi ko mutum ya yabe ni wa munkisi ko mutum ya kiya bona ni duk ɗaya ne a guri na tun daga annabi ilaika ya rasulallahi ya manzan Allah ya muhammadan ya mai wannan goro suna mai albarka sallallahu alaihi wasallam shafi alwara ya ji ya mai ceton ta da kai gaba daya fil kulli a cikin dukkanin halitta jiddu mukhassasin cikakken mai ceton mutane tsarkake su liman ya bi izil azimi wa izman tawalla lil musla wa lam yatakallasi liman ja ga wanda ya zo bil izzil azimi da buwaya wadda take mai girma wa khizyi man tawalla anil mutla ga kunyata wanda ya bada baya ga barin tabarki madaidaici wala mai ta khallasi bai tsarkaka hanya madaidaiciya ba هذا الخلق للناج القويم وقد شفى سقامهم من كل أعمى وأبرص hadal khalqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mutane linnajil qawimi ga tafarki wanda yake madaidaici wa qad shafa siqamahum hakika ya warkar da cutukan su gaba da Allah ka warkar da cutukan mu min kulli aman duk wani wanda baya gani ma manzo Allah ya warkar da shi wa abrasi da wani wanda yake mai kuturta shi ma Allah ya warkar da shi shekarar jiya da ke gani a media ko gaske ne wani bawan Allah ya je ya je Madina ne ya yi addu'a ya yi tawassuli da maza Allah makaho ne Allah ya buɗe idanuwa to shekarun jiya nake gani a midiya ba sani ba ko Ahmad ka gani ko Ahmad da kai muka gani baya nan lalle na gani a midiya kuma har ya je da kansa kuma bayan ya ya fito ma da kansa ya tafi wajen alola ya je duk guraren da ake zuwa shi kaɗai ba tare da dan jagora ba yadda aka gani ne kuma manzo Allah ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam سرابك ليلا ثم أدناك راكيا إلى عبرة لم تلف موضع أخمشي sarabika lailan ubangiji ya yi tafiya da kai da daddare ya rasulallah sun ma'adinaka sannan ya kusantar da kai ra'iyan yana mai ɗaukaka kai la hazaratin izuwa wata halara lam yulfa maudi a akhmasin ita wannan halara ba gurin takawa da takalmi sai takon manzo Allah ne taka da takalminsa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne taka da takalmi guri ne da babu mai tsarki irinsa amma aka ce shigo ya rasulullah taka da takalmanka kai munajati da ubangijinka تجاوزت أبلاك النجوم وقدنا لك العلم والأسرار خير مجلسي tajawazta aflakan nujumi ya rasulullah ka tsallake dukkan falaki na duniya na taurarin nan duk da ake fada masu girman nan duk ka wuce su wa qad dana lakal ilmu sai ga ilimi an kwaro maka yace sai na ji wani sanyi a kirjina sai fa ulimtu ilmal awwalin wal akhirin wa zadani ilman yace sai na ji wani sanyi a kirjina da naje da naje hadara kuddusu sai sai naji an kwarara mun ilimin mutanen farko da ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe kuma ka ƙara mu wani ilimi sallallahu alaihi wasallam wal asraru kaga asire gaba daya khairu huma hisin shine fiyayyen mai tace su ونلج مقاما قد تقاصر دونه جميع ذات الخلق من كل مخلص ya rasulullah wanilta maqaman ka samu wani mukami kai ta kasara dunahu jami'u hudatil khalqi wanda dukkan wasu shiryayyu zuwa ga Allah ba su samu irin wannan mukamin da ka sabu ba ya rasulullahi min kulli mukhlisin daga dukkan mai kadaita Allah babu wanda ya kai mukamin da ka samu babu wanda ya kai ikhlasin da ka samu ya rasulullah فرود له من مغرب الشمس أرتجي يخلصني هل غير دع مخلصي wannan da nake magana shine shirye da halitta ga baki ɗayansa shine kuma ya warkar da mutane daga cutukansu shine kuma Allah ya tafiya da shi da daddare shine wanda ya je halara ubangiji da takalminsa shine wanda ya wuce wato ainihin dukkanin falakai da taurari ga baki daya shine wanda ya kusanta aka sanar da shi ilimi ga baki daya shine wanda ya samu mukami wanda wani bai samu irin wannan mukamin ba a cikin halitta ga baki daya to faruhutu lahu kun sanazo Allah gunsa na zo mai wannan sufofin in ji shehu min magaribi shamsi daga afirka ta yamma can ƙarshen duniya har ta ji ina ƙauna yi hallisu ne ya tsarkake ni hal gairu ɗaha mukulisa mukulisi yanzu wani wanda ba maza Allah ba ya isa ya tsarkake ni abin da nake nema a gurinsa babu sai shi فإنك باب الله لم يلف مزلق وآبى إلى رب الكريم المخصص fa innaka cewa kai ya rasulullahi babu lahi duk kai ne kofar Allah lam yulfa maslakun siwaka babu ta inda za a je gurin Allah sai ta hanyar Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu sai sai ta hanyar sa siwa ila rabbi zuwa ga ubangiji na alkarim almukhassas alkarim mai mai karamci almukhassas mai kibantar mutane da baiwa daban-daban فأنت سراج الدين والضوء صادق وذل الورى والذل لم يتخلص فأنت سراج الدين يا رسول الله كاين فتلن انت الدين gabaki daya والضوء سابع سيغا haske yana mai tashi sama ko ina ana haskawa wa zillul wara sega inuwa nan ta dalikai wa zillu ita inuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yatakallasi ba ta tauyewa ba ta tauyewa alam tara ila rabbika kaifa madda zilla ita kullum karuwa take inuwar annabi fadi take tana faifayawa tana biri tana faruwa tana karuwa har izuwa lokacin da za a je fi zillihi yau mana zilla illa zillu arshihi tabaraka wa ta'ala
أتاك مهب شاعر خادم لكم على غير مدين هاشمي منقس yace ataka muhibbun masoyi ne yazo maka ya rasulullahi sha'irun mawaƙin ka na gaske khadimun lakum kuma hadimin ka cikakke wanda ba wargi a cikin sa aragaira amarhi hashimi ni dinna ganin wani yabo ba yaban manzo Allah ba muna kishin mai tawaye mutun ne daga barin zuwa ga Allah أتيتك تزعم ثم أجرا وإنني أتيتك عزيفا دليلا تربسي shehi ya ce a taitu ka tisan na zo maka haji ta daya haji ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas ta tara na zo maka wannan hajin a a jere ban yi fashi ba summa ashiran sannan kuma ga ga ga ga ga ga ga- ga- ga- na zo maka sau goma kuma to shikenan ga su- ga goma ga tara nawa kenan sha tara to wa innani a taituka hadi na zo maka wannan cikon ta ishirin ta 20 kenan yayi haji so 20 radiyallahu ta'ala anhu ko ba fa umra ba haji haji ya kala ajere ajere ajere ya tara sannan kuma ya zo ya goma ajere sannan ya yi ta karshen a- a- a- a- ta 20 din ta- ta- ta- ko ta- ya cike ta guda guda 20 radiyallahu ta'ala anhu saboda haka so 20 ya yi aikin haji Hmm. na'am أسي نعم
faduni Allah ka shirye da ni la tarabbusi kada a saurara kada a saurara min cikin bukatuna أسير وبشوق المفرغ لم أنم فلا سئل عائش رجل بأعرسي yace asiru ina tafiya wa bi shauku ina tare da shauƙin na almubarri wanda baya rabo da ni wa wa- wa lam eh, lam anam bana iya bacci falastu ila al-aishir rajidi bi arasi ni abinci ma mai daɗi ban damu da shi ba
فهو بي ويزه بوسال محمد بيز وما لم بل بدون تشخص mahobbi kaga soyayya ta wahirsi da kwaɗayina ya tabbata fi wisali muhammadin a cikin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hisin a gani na kurukuru wa ma'anan da gani na ma bal bi dole tashakhusi bar da tsawon ma kokwala ido zuwa fuskar annabi عليك صلاة الله ثم سلامه وخذ قديما يا كريم وخسسي alaika salatullahi salatun Allah da mutum Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi fa khussa khadiman ka keɓanci wannan hadimi Sheikh Ibrahim ya karimu ya mai karamci wa khassasi ka keɓance shi da dukkan alheri عليك صلاة الله ثم سلامه ويا رب فهو العاجل والتميز salatin Allah sai da amincin Allah ki tabbata gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya rabbi ya ubangiji faqbal hajjana ka karbi hajjin mu ka kara mana wal wal wal tumahhis ka tsarkake ta ka tsarkake ta ta zama tsarkakakkiya cikin hadisinka da kake cewa alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin da aka yi ta da Allah ya karba ba ta da sakamako sai aljanna to Allah kai mana haka ka ba mu haka inji shehu وأذل شؤون المسلمين وخصصا لصابي وأبابي فأصله وخصصي wa aslihi shu'unal muslimina ya Allah muna roƙonka ka gyara halayen musulmi na duniya gabaki daya Allah ka gyara halayen mu Allah ka gyara halayen mu albarkacin Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu wal mu- wa- wa wa khassisi ka keɓance ni li sahabi da abokaina wa hababi da masoyana fa aslih ka ka ƙara gyarawa dai wa khassisi ka keɓance mu da ni'imomi daban-daban muna maraba da masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam jakadan manzo Allah na na yabo Mm, mm.
ودمر هداة المسلمين جميعهم فيا رب ديانا وجزا ونكسي wadammir udatal muslimina yan banzan nan masu masu masu gaba da addini suna yahudawa na america da na rasha da na ina ne ka ka halakar da su jami'i jami'ahum gabaki ɗayan su mayaran shi wannan wanda na gaya muku minista na harkokin jama'a na na, na isra'ila wadayanan da ministan harkokin yaƙi din nan inan nan nan wa rikisan da da da- da nox rikisan shi kuma shugaban america na wancan lokacin dukkaninsu allah ka halakar da su wa naƙisi ka tawaye musu al'amarinsu وألهك بهم من قد علمت وطهرا جميع بلاد الله للدين تخلصي wa alhiq bihim man qad hal- alimta ka riska musu da ab- abin nan da ka sani ya ubangiji wa dahiran jami'a biladillahi ka tsarkake dukkan garuruwan addinin musulunci gaba daya Tu- tukhlisu aw tukhas tukhassisu ko tukhallisu kana mai tsarkakewa lidini ga addini لدى ربات والمقام فقدي تجرد للعدل لعباد المخلص yace ga ne kuma la da arafatin nazo wajen arfafa wal maqami da maqami ibrahim eh fa khadiri khadirina tajarrada ya tsuru daga wa'annan gurare lil hadi ina gani na anan gurin amma ina wajen hadi lil hadil ibadi wato mai shiryar da bari al mukhallisi mai tsarkake su
ويد ربي ثم أهوى محمدا وأذني على الهادي وبه تخصصي وحد ربي شيخ يتي ني بنا كديت ubangiji na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu thumma ahwa muhammadan sannan ina soyayya ga wannan gauran suna mai albarka na annabi muhammadu wa uthni ala alhadi kuma ina yabo ga hadi mai shiryar da bayan Allah wa bi takhassusi ke banta ta ma gaba ɗaya kulliyata tana cikin sa sallallahu alaihi wa sallam أراني أرى الهادي وليس سواه وكان منذر مسون مخصصي shi ya ce a rani ni ina gani na aral hadi ga hadi tare da ni shi kenan al'amarin ya tabbata wani yasa siwa uhu ba wani hadi a cikin dukkan al'amari na gaba daya wa kam samma min sirri da yawa daga wani sirri ba masunin na ɓoye shi mukassasin ba zan faɗa ba جزى الله عني والدي وأحبتي جزاء إذا قد حاج أفضل مرهسي shi ya ce jazallahu anni Allah ya sakamako anni gani walidi walidi na Allah ya saka masa da alkhairi wa hibbati masoya na ma Allah ya saka masa da alkhairi Amin.
jaza jaza qa'idan irin sakamakon da kake wa jagora zuwa ga Allah kad asha shi baba na fa ya rayu fadla abdala murhi murhi murhi mafificin wanda ya rene ni عليه مدى الأيام ما قال مغرم سبا جبلينا أمان بالله خلصي salatin Allah da amincin Allah saboda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madal ayyami matakar kwanaki ma qala ma qala mughram ko yaushe mai bege yace sabaja balaina amana ya wannan iska ta dutsunan na amana wato dutsen sal'u da dutsen uhudu khallisi ku zama tsarkakakku gare ni billahi saboda Allah na'am harfal aini على صاحب المعراج لا تهيتي فخيري أي دار غايته يتي عسير له وشوق مني مبرق إلى نيبة مودي للا تهيتي تارك رجلي من مدينة قولي أقوم وصالا من أرهاب النتيجة وأدوب بالآباء والحال إنني وقوفي بباب الهاشم القرمني بيوم القنبو من دوالا ومقصد قلوبي لقاء الهاشمي وهو منيت إلى خاتم الرسل الكرام محمد عليه من الرحمن أزكى تهيتي عليه صلاة الله ثم سلامه توسل علي ثم ناجى بخشيتي من الفتن الروب الشريف وما هوى من الشيب والنسوان درا وسويت وليس نجاة في سلوك سوانها ولو ذكر كل آراء من كل فئة رجعني رب الدين والسنة التي تجعل على أقوام في كل قرية فهل تجمع الأيام قوم محمد على ناجيه من دون شك ومرية تناول الأيدي إنكم وبلغنا علينا إلى المأمون على البرية رجعت وما جئت المدينة راجما ولا ذات راجي جاءت أحسى خدية مررت بأعظام كرام أماجد بلا قوس قد جاءوا بأبها عشيتي جزاهم إلهي كل خير وجاءوا من الله قول الخلق كل خير وقد كان شمل المرجدين وجاءهم على عبد ما راموا كل بلية وتربي سحابي شر قوم علمهم يريدون دين الحاشمي بقوتي عليك صلاة الله ثم سلامه وجعله على كل البناءات بنيتي آمين.
عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حاجاتي وتقبل مجيتي آمين.
عليك صلاة الله ثم سلامه وترضي أبي الأرض الكريم السجيتي آمين.
عليك صلاة الله ثم سلامه وترضي وآلي ثم عالم مهيتي آمين.
عليك صلاة الله ثم سلامه وسعدي وآبابي وآل وسيرتي آمين عليك مع الأهل الكرام وصبي فأجل رجائي قبل يوم مدينتي صلى الله عليه وعلى آله shehu على صاحب المعراج لا تيتي وزيري لي الدار غايته بيتي yau kuma bangaren afirka ta kudu za a yi ziyarorin ba inda bai je ba a duniya wani lokacin ka ji shi afirka ta arewa afirka ta gabas afirka ta kudu Afir- shi kenan asiyar wusta asiyar kura asiyar alfa ga shi nan ko'ina Mm, radiyallahu anhu Mm, ya ce ya ce ya ce mhm.
على صاحب المعراج Ka karanta? tahiyyati gaisuwa ta ta tabbata ala sahibil mi'raji abusa ma'abokin ma'abocin mi'raji mai zuwa ganawa da Allah sallallahu alaihi wasallam fasairi kaga tafiya ta ilaihi zuwa gare shi ne addahara zuwa tsawon zamani fasairi gayatu bugiyati shine matukar burina a ce na tafi gurin sa أسير له والشوق مني مبرح إلى ليبة مودي لداها تهيتي alaihi asiru lahu sai ga nan na tafiya gare shi wa shauku alhalin bege mubarrihun bai gushe ba minni daga gare ni ila ɗaibatin izuwa ɗaiba hudi tahiyyati ina ta ba da gaisuwa ta da da ga daye in taharraka rakabi min madinati kaulahin harumu isalam min harabin adiyati ta harraka rakbi shikenan ka rauka ta ta motsa min madinati kaulahin daga madinar kaula zuwa yoko shine shine dakar wato wato eh, wato wato kira suna iya fadin iya fadin senegal yawa arum ina neman misalan saduwa min ar- min aradin daga kasashe na diyatin mai nisa ألوب بالآفاق والهال إنني أقوبي بباب الهاشم القرمدية wannan karan kuma ɗauwufi fil afadi ina ta zagaye zagaye a cikin sasannin afirka ne kawai walhalu inna ni hukubi bi babil hashimi inna ku- ni kuma alhali ni abinda nake so in je in tsaya kofar bahashimin dangi Al- eh, niyyati niyyata in je in tsaya kofar bahashimin dangi alƙarmi wanda yake sadauki يبل كونغو من دوالا ومقصدي قدومي للهاشمي ومنيتي to tafiya da yadda ta fara da na tashi biyo fa daga Daka- dakar eh, wato iya faɗin dakar shikenan ban zame ko ina ba sai a duwala sai a duwala min duwala Daga- daga duwala shikenan kuma li congo na dawo congo duwala aka fara sauka Allah.
ai ya ce maka biyo fa li Congo- min duwala yawa min duwala aka je congo congo ya fara duwala ya fara zuwa nan headquarter ina edukatar wasu kasa ke nan kamaru to nan ne duwala Mm, to nan ne duwala amma yanzu ba ita ce edukatar wa yanzu ko yawon da yawa yawon da ya kwada hasana duwala hai akwai ta har yanzu har yanzu ya kwada duwala ake sauka sai a a a duwala ake sauka sannan a zo kongo a wani a hau mota a je ya wuce a je yawon da na'am na'am to kaji har yanzu har yanzu ita ce ake sauka a cikin ta. to shikenan to shikenan mhm wa makasadi ni abin nema na kudumi ni liqahar hashimi wato gabatuwa ta da dahe ba hashimin dangi wa huwa muniyati shine buri na fa ni so nake kawai in je ma in je ga ni ga manzon Allah amma ya ya dade a kwangon nan zaman yayi tsawo a kwango ba samu visa ba Allah.
Mm.
إلى خاتم الرسل الكرام محمد عليه من الرحمن أزكى تهيتي ina so ne in tafi ila khat- khatamin rusuli izuwa cikamakin manzanni alkiram masu girma muhammadin mai wannan goron suna mai albarka sallallahu alaihi wasallam alaihi sal alaihi azka tahiyati mafikin tai- gaisuwa ta ya tabbata a gare shi nan rahmani daga ubangiji عليه صلاة الله ثم سلامه روى سبع أيام ثم نادى بغشيتي salatin Allah da amincin Allah tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawas saba ya nade sama ta ɗaya zuwa ta bakwai gaba ɗaya ɗayyan cikin kiftawa ido eh sun manaja sannan ya je munajati da ubangiji bi khashiyatin da kankan da kai da tsoron Allah بديبة بالروب الشريف وما هوت من الشيب والنسوان درا وسويتي bege na ya tabbata bi ɗaya bata a ɗaya ba bin raudil bin raudil sharifi da raudon nan wadda take wadda take madaukakiya wa ma hawa da abin da ta tare mina shibi na tsofaffi wani suwani da mata ɗurran gaba ɗaya wasu biyatin da ƙananan yara وليس نجاة في سلوك سوائها ولو زخرف الهراء من كل فرية to kaji fa wannan mutanen da suke cewa ma- makka ta fi madina ba haka bane madina ta fi makka ta- da komai da komai da komai da komai ta fi makka walaysa najatun ba wani tsira fi suluki suwa'iha in dai ba a bi madina ba a je madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau zakharaful aqara komai wanda za su faɗa na ra'ayoyi na ƙarya cewa a kada a je a ziyarci annabi kada a fuskance shi kada a yi kaza duk wannan ƙarya ne min kulli firiyatin fiƙaƙƙiyar ƙarya ce kawai suke tsara ta الرجائي ربع الدين والسنة التي تجعل على أقوام في كل قرية raja'i shehu ya ce ni abinda nake kauna gurin Allah rabu addini Allah ya ɗaukaka wannan addini ya ɗaukaka ya je ko ina kuma ya je ɗin albarkacin ka shi Ibrahim wa sunnatin lati taja'ala al aqwam da kuma sunnan nan ta manzo Allah wadda mutane suke ta ainihin kiyayya ba su santa ba kamar yadda muka faɗa farkon karatu shehul islam shine ya- ya farko sunnonin manzo Allah daga babu ya raya su a a Afirka ta yamma da duniya gabaki daya domin kaulin nan duk duniya da ba mai yin kabulu afirka kakaf ba mai yin kabudu shi ibrahim shi ya kawo bayyana kabudu ya fito da ita har ya yi rigima da yan uwansa ya yi rigima da abokan babansa har ma waɗansu suna ganin kamar ya zarce iyaka bai bushe wuce jihani ba kamar yadda muka faɗa wanda wanda- mun faɗi kisa ko a a farko to wasu ba su ji ba ai. to kisar yadda take shawul islam lokacin da ya fito da kabudu yana yi yana kabudunsa sai wani daga cikin manyan almajiran babansa kowa ya rasa yadda zai yi masa magana baba yayansu shehu a khalifa muhammadu khalifa ba zai iya masa magana ba saboda ya wuce sha ilimi da tawazu da biyayya da hidima hidima yake musu ba kai ba gindi ba za su iya masa magana akan wani abu in sun gani to to balle ma abin da yake kai gaskiya ne saboda haka sai wani babban almajirin babansu ya zo ya same shi ya ce ibra ina ganin wannan abin da ka zo da shi ba ka sabawa abin da ya kamata ka yi ka yi shi ka sabawa iyayenka ka sabawa shehu tijjani ice menene ba ice wannan hannu da kake daga dora ɗaya ɗaya kan ɗaya kaga na farko shehu tijjani sadulu yake yi duk mazhabin imam malik dukkanin gabaki ɗayan mu sadulu muke yi sannan babanka shehu shehu abdullahi wanda ya haife ka sadalu yake yi sannan ɗan uwanka dukkanin su ga sunan sadalu suke yi sai ce eh kwarai kwa ka zo da magana lalle ni na san abin da na zo da shi bai shafi ɗaya daga cikinsu ba na san maulana sha mana tijjani ina yin ɗariƙarsa ɗariƙarsa da nake yi a cikin ƙa'idojin da- da ya rattaba na sharuɗan ɗariƙan tijjaniya akwai wanda ba na yi akwai wata ƙa'ida wadda take cikin ɗariƙar tijjaniya wadda shi tijjani ya ɗora ba na yi to tun da babu to ni abin da nake kai ban saba shi tijjani ba babana da kace baya sadalu sadalu ba eh, sa- da kace baya kabudu kabudu eh, s- sunnar manzo Allah ce babana kuma amma abinda Allah ya ce in masa na biyayya da- wanda Qur'ani ya faɗa da wanda hadisi ya faɗa kaka kaf alhamdulillah ba alfahari ba ba wanda ya fi biyayya ga ubana akan wannan biyayyar da ake masa wanda Allah ya ce a masa ko kun sani na ba da haƙi ko ban ba shi haƙinsa ba to to wannan kaburin ba haƙƙin su bace wannan sunnar fiyayye halitta ce annabi muhammadu to ni ko akan annabi muhammadu ba zan bi kowa ba inda ba saba masa nai ba to shi kenan farkon fasalul kenan saboda haka shine shaushe ya fara kabdu ya fara kabdu da sauran abubuwa har yi littafin nan da nake gaya muku eh, sunansa rafa'ul malami hmm? amman rafa wa qabada iktida'an bi sayyidil anami saboda haka to sunna shi ya fara kawo ta da sunnar kabbara yawan kabbara din nan da sunnar idan idan an tafi sujada ha in an tafi sujada hmm, in za a taso daga sujada a raka'a a raka'a ta uku a zaman da ake zaman tahiya in an yi zaman tahiya in za a taso malaman fiqh wuce suka yi ba za ka yi kabbara ba sai ka daidaita a tsaye ko sai ka daidaita tsaye to shehul islam ya ya samu hadisi yace manzo Allah cewa yayi a cikin dukkan halayen sallah kai zikiri an ce akwai hadisin da manzo Allah yace idan idan an yi ruku'u in- idan idan an yi ruku'u taz- tasbihi in an taso kabbara in an yi sujada ru- ta- ta- tasbihi in an taso an zauna tahiyya to daga nan sai kuma a- in an tashi kuma tun daga ƙasa kabbara ce kabbara ce tun daga ƙasa za ka tashi allahu akbar har zuwa sama wannan shi ne hadisai suka zo da shi amma na na fi- na faɗi hai su sai an tashi an zauna an daidaita sannan ka ce allahu akbar to wannan duk sun- duk sunonin nan mulana shi ibrahim shi ne ya kawo su da ya rabi allahu ta'ala anhu. Mm, mm.
fahal to a ta jahala halakuwamu Na'am.
sunonin da ma- wato mutane ba- gaba daya suka ba su san su ba ko sun manta su ko kuma sun yi ta jahilinsu min kulli fi kulli Ƙaryaci, qaryatin na'am.
a cikin dukkan garuruwan musulunci da da duk babu kabudu to shine da kabudun ta zo ta zo ta ta yadu duka ma- masu da- da'awar ahlus sunna sun tabbatar shi ibrahim shi ya zo da ita to kuma daga nan shi wani bawan allah ana ce masa abdullahi al-bassam abdullahi al-bassam shi ne wanda ya sharhin bulugul maram ya yi na umratul ahkam ma to to shi ne ya kawo wata kabudu kuma wadda ake yi bayan an taso da barku wannan kabudun ba sunna bace ba sunna bace ijtihadi ne a- a- a- shekh- shekhul menene shekhul shekhul hadisi eh, al-hafiz muhammadu nasir al-albani eh albani ma abocin hadisin nan wanda ya salsala ya yi littafin ya yi littafin sahih ya yi da'if duka gaba daya ya yi wa abin nan wa jami'u sagir na imamu suyudi ya masa sharhi ya yi abubuwa dai da yawa wannan littafin ma a tarhib wa tarhib ya yi ta sahih nasa jun- mujalladi uku sannan ya zo ya yi da'if nasa mujalladi uku duk albanin nan shine ya yi to wani albani wanda shine ma- ma- ma'abocin sanin hadisi da suka yi ittifaki a kansa a wannan zamanin ya ce bai yadda da wannan kabarin ba bai yadda da ita ba haka ya ce bai yadda da ita ba domin babu hadisi sarihi wanda ya ce cewa wannan kabarin a yi ta abin da ya faru shi ma ijtihadi ne ijtihadi ne yayi na hadisi nan da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ma'ana kenan manzo Allah in yayi kaburu a lokacin da yake tsaye to in yayi ruku ya taso daga ruku watakila watakila a zatansa kaburu yake yi saboda ijtihadi ne yayi In- amma Al- albani ya ce ina wannan kabudun ba sunna bace ijtihadi ne kuma bai yarda da ita ba kamar yadda ba sa yarda da harkokin mu mu ma ba mu yarda da ita ba eh ba mu yarda da ita ba Mm, mm. na'am fa hal tajma'u al-ayyam
نعم. فهل تجمع الأيام قوم محمد على نادي من دون شك ومريتي فهل تجمع الايام قوم محمد يلا الله زي mana lamana wata rana yau a ga al'ummar annabi Muhammadu gaba daya sun zama igiya daya tsintsiya daya madaurin ki daya ala hajihi a bisa tafarkin sa min duni shakkin ba mai kokonto akan bin Allah wa miryatin ba mai tarayya da da da da, da mantuwa a ciki تداول الليل عند قوم ولم أنم قليلا إلى المأمولات البرية shehi ta tadawala laili darare na ba sun yi yawa kwarai da gaske inda Congo a nan Congo din nan Congo Brazil ko ita ce ko afirka ta kudu ko eh afirka ne Mm. hina ya kamata a ce akwai yan faira a garin nan da yawa ba ma jin ku je mana a kongo akwai zuwa bana yau ka taba kun je Sosai.
yawa haba ya kamata inda yi da shehu ya sauka ai sai ya zuba kwai ya kusa da ya suke to ko sun kusa da gana Eh.
to daga afirka ta yamma ta kudu kudu kenan eh haka na'am na'am eh na'am suna da fulani kwarai da gaske Allah a kwangon to ni sunan da nake ji kan- kan- kaman gwani gwangwani ne can ashe ashe akwai musulmi a ciki na'am tura tura ne ba a na'am na'am eh to shi kusa da afirka ta kudu to al- ala ayi halin Allah ya kai mu mu je mu mu yada faida a can insha Allah mm falam anam shi yace ban yi bacci ba haninan ina mai bege ilal ma'amuni izuwa ma'amuni bi suna ma'amuni sallallahu alaihi wasallam menene na هذه البرية هادي البرية مشيرية تالكي رجعت وما جئت المدينة راجما ولا على تراسي تحت أقصى قصيتي yace to wannan zaman da na kare a nan daga nan shikenan raja'atu sai na dawo a wannan shekarar wa majitul madinata ban je madina ba ragiman abu satir hanci na akan kaddara Allah wada adatu ra'asi sai na sunkuyi da kaina ta ta aqsa qadiyati abu sa mafi girman ikon Allah na sallama wa Allah al'amarinsa مررت بأحباب كرام أماجد بلا غوز قد جاءوا بأبها to عشيتي ga yanda sirrin yake nan nan da za a damu za a zo a zuba wa sirrin marartu shikenan sai na dawo bi hababin ga masoyana kiramin masu girma amma jidin masu daraja bilagos a lagos adija'u shikenan sun zo bi abaha a shiyatin mafi kwarjinin yini ran juma'a dan da shehu ya zo daga can sai aka tu aka aiko nan duk malaman arewa gaba daya nan su shehu namu shehu malam manzo shehu malam salihu shehu malam abubakar ingawa shehu malam salihu yan katiba shehu malam malam isa allah ya ji kansa dukkansu har da malam masu da ko da ku shehu malam uwaisu yawa duka shehu mai hula shehu malam tijjani ne jagora sharu sani eh sharu sani eh na san shi sharu sani duka gaba ɗaya suka tafi can Legas aka je shehu ya yi majalisi a can aka kwana biyu aka yi majalisi ran juma'a duka gaba ɗayan yan uwa Eh, Alhamdulillah.
to kuma to kuma daga nan ya zuba sirrin da zai zuba mana kuma suka dawo eh, don ba mu a lokacin ko muna ina ko muna ina Allah wa جزاهم إلهي كل خير وجاءهم من الله مولى الخلق كل بكية jazahum ilahi mutanen Najeriya nan ka gansu Allah ya saka musu da alheri Amin.
Allah ya saka musu kullu khairin dukkan alkhairi Amin.
waja'ahum min al min Allah wani abu yazo musu daga kullu baqiyatin duk abin da suka zaga ba na alkhairi yazo musu min al maula min maula al khalqi daga mahaliccin halitta وبدد شمل المرجفين وجاءهم على أرض ما راموا كل بلية abin da suke ciki kuma na makiya kafirai ko munkirai wabadda da shamilal murjifina Allah ya watsar da aniyar masu hada fitina masu tsegumi masu gulma a cikin a cikin musulmi Allah ya kiyaye jama'a ta daga wannan waja'ahum ala akasi ma ramuhu duk abin da suke ba sa tsammani su ganshi ya tabbata a cikin almajirai na kullu baliyatin ya to kullu baliyatin dukkan bala'i ya zu- ya jewa waɗannan da suke kiyayya ga jama'ata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su akasin abin da suke nema وتم في صحاب شر قوم علمتهم يكيدون دين الهاشمي بخبيتي wata kafi sahabi ya Allah ka- ka ka ishewa sam- abokaina na Najeriya gabaki daya da farko tukuna sannan na wani guri sharra qaumin wato sharrin wasu mutane alimtahum kasan su suna nan a Najeriya koye yakiduna dinal hashimi suna kaidi ga addi ga ga- ga- ga addinin an- abba hashimin dangi bi khufiyatin a koye har sun kulla wata kungiya wa ita kan Allah ya kakka masu ya zo- ya sa su cikin kulzo amin عليك صلاة الله ثم سلامه وتعالوا على كل البناءات بنيتي salatin Allah da hamdin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'alu ala kulli binayati buniyati gini na ya daukaka a bisa dukan ginin duk wani mai gini عليك صلاة الله ثم سلامه وتقبل حجاتي وتقبل مشيتي salatin Allah da hamdin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqbalu hajjati ya Allah ka karbi ayyukan hajina wa taqbalu mishiyati tattakawa ta ma da nake zuwa aikin haji ka karbe shi عليك صلاة الله ثم سلامه وتروي أبي العرف الكريم السجيتي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa turdi abi al-arda Allah ka yadda da babana abin da yake nema duka baki daya Amin.
al-karima wanda yake mai karamci al-karima sajiyati wanda yake mai karamcin baiwa عليك صلاة الله ثم سلامه وتسلم علي ثم أهل مهيتي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taslihu ali ya Allah ka gyara min iyalina thumma ala ma'iyati sannan ka gyara iyalin duk waɗanda suke tare da ni amin عليك صلاة الله ثم سلامه وسعدي وأبابي وأهل وسيتي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabi da dukkan abokaina wa hababi da dukkan masoyana mukin Allah ya so mu Allah ya kara mana sansa wa ali wasiyati da mutanen da suke sune ahalin wasiyata عليك مع الآل الكرام وصحبه فآخر رجائي قول يوم منيتي salatin Allah da amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah ma al alil kirami tare da alayanka masu girma wa sahabi da sahabbansa fa hakika raja'i ya Allah ka tabbatar da abin da nake kauna qabla yawmi maniyati gabanin ranar mutuwa ta komai Allah ya tabbata muka shehu Alhamdulillah.
komai ya tabbata gare ka الحمد لله alhamdulillah Allah ya saka da Amin. muna da baki da suka zo suka ziyarce mu a wannan marece mai albarka ranar 20 ga watan ah, ramadan ah, wanda yake daidai da 20 ga watan march hijira 1146 waccan kuma 2026 ko da biyar ne biyar su mala abdallah hafiz shugaban mawaka a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da karab kasa su najib su abul fatih ne abul fatih najib ba da wa- da da sauransu dai ga sunan sun halatto mu a wannan wuri mai albarka za mu za- za mu za mu sa su yan kwamati a ba a ba mala abdullahi ko kuma su suka san da za a tsara dai wanda za su yi mana yan kalmomi su yi mana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zikira da kuma karin tabbatarwa akan wannan hanya ta maulana shi ibrahim shugaban mawakan yaban annabi na duk duniya gabaki daya radiyallahu ta'ala madalla اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ina a daya mana gaba
ai saboda zai yi bakar haka ne
الحمد لله والسلام والسلام على رسول الله